right? بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام القزويني رحمة الله عليه في كتابه مختصر شعب الإيمان للإمام البيحقي الخامس والأربعون من شعب الإيمان إخلاص العمل لله تعالى وترك الرياء gida na arba'in da biyar daga cikin gidajen da mutum zai ta shiga har imaninsa ya cika shine ikhlasul amali lillahi tsantsance aiki dan Allah yin aiki dan Allah ka zama kayi abu dan Allah wa takkun riya'i da kuma barin yi dan a gani ya zama Allah maɗaukacin sarki kai mutum ba za mu halar da kanmu wajen ta'arifin ikhlas ba domin al'imamu bai haƙi ya kakkawo maganganun malamai a game da ikhlasi liƙaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukacin sarki da ya ce wa ma umiru ba a umarci ahlul kitabi kafin mu ba illa li ya'budullah sai dai su bauta ma Allah abinda aka umarce su kawai su bauta ma Allah mukhlisina lahu dina suna masu tsantsance addini gare shi hunafa'a kuma suna karkace mu duk abin da ya zama ya saba ma addini na gaskiya duk addinin da ya zama ba na gaskiya bane to ba su ba shi idan aka ce hanafa shine mala amma mala ila alhaq so daga hanifun ma'ilun ilal haqqi wa ma'ilun anil batil mutumin da ya karkata bangaren gaskiya ya ko kauce makarya shi ne ake ce masa hanifun hanif da wannan ne annabi ibrahim alayhi salam ya samu wannan suna hanif ai wa qawlihi ta'ala da kuma fadin Allah ta'ala da yace man kana yuridu harsal akhirati duk wanda yake sanye girbin abin da ya aikata a lahira shine harf ai girbi ba abinda ka aikata ka girba ko kuma duk wanda shukan lahira yake sanya ci harf kenan nazid lahu fi harfihi to za mu ƙara masa wannan shukar da ya yi mutumin da ya zaɓa sai a lahira Allah zai biya shi abin da ya yi to nazid lahu fi harfihi za mu ƙara masa wannan abu wa man kana yuridu harta duniya wanda ko shi a duniya yake son ya ci ‘ya'yan marmarinsa ya ci shukarsa ta fito nautihi min ha sai mu bashi daga ciki nautihi min ha sai mu bashi daga cikin duniya ba duka ba wa ma lahu fil akhirati min nasibin amma aka tafi lahira ba yi da rabon komai ba yi da rabo nasibun haz ba yi da rabo ba yi da fauzi ba abin da zai sama a lahira kenan ayoyin nan suna nuna mana cewa dukkan aikin da bawa zai yi to ya kokarin ya fatan samun ladansa ne a wajen Allah maɗaukacin sarki shi ko ladan Allah maɗaukacin sarki ba a ganin sa sai an je lahira a duniya Allah maɗaukacin sarki na iya maka abin da ake ci mishi albushir al'adila a yi maka bishara ta kusa-kusa kamar yadda Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah yake faɗa yake cewa malami na Allah al'alimin rabbani yajzihi Allah ta'ala hatta fi duniya malami na Allah har tun a duniya Allah zai fara saka masa yace la aqulu bi an yuqsira malahu ba ina nufin Allah madaukai suke yawaita masa dukiya bane a'a amma Allah ta'ala zai masa wani abu ya rika samun addu'a a wajen mutanen kirki duk wanda zai ambace shi sai ce ka Allah ya saka da alheri Allah ya rayuwa albarka sannan kuma wa bi barakatil abna Allah ya sa ƴaƴan malami su zama masu albarka wanda dan adam yana cin abin da za a masa a duniya ya gama jin daɗi ƴaƴan da ya haifa su zama masu albarka to wannan Allah na ma mutum amma dai ya zama manufar mutum lahira yake nufi in lahira yake nufi shi Allah ta'ala kuma ya bashi a duniya sannan kuma ya bashi a lahira wa qawlihi da kuma fadin sa da yace man kana yuridu alhayata dunya duk wanda nufin sa shine rayuwar duniya kawai wa zinataha da kuma adanta ita duniyar tana da zina nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu ayyukan su a duniya duka abin da suke so mu basu wa hum fiha la yubkhasu ba za a tauye musu waɗannan abubuwan da suke so a duniya ba amma ne ula'ika laysa lahum fil akhirati illa an amma waɗannan ba su da komai kuma a lahira wa habita ma sana'u fiha sannan duk abin da suka aikata a cikin duniya ya lalace ya watse wa batilun ma kanu ya'maluna sannan abin da suke aikatawa banna ne batacce ne lalatacce ne ba yi da amfani to kun ji abin da mutum ya yi don duniya kawai wa qawlihi da kuma faɗin Allah ta'ala da yace faman kana yardu liqa'a rabbih duk wanda yake son ya je ya haɗu da ubangijin salami lafiya falyamal amalan saliha to ya aikata aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kai ya haɗa ubangijinsa da komai a cikin ibada a cikin bauta as-salih din nan shine an ya kuna sawaban an ya kuna sawaban wa an ya kuna mukhlasan an ya kuna sawaban wa an ya kuna mukhlasan an ya kuna mukhlasan lillahi wa an ya kuna sawaban ay an ya kuna muwafiqan lima jaa bihi rasulullah kaman yadda al-imam al-fudayl ya fassara ya kasance mutum yayi shi da ikhlasi dan Allah ya yi sannan kuma ya kasance ya yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta to shine kuma ahsanu din shine ahsanu al'amali can da Allah madaukakin sarki ce li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan to ahsanu al'amal ko kuma al'amalu al'ahsan shine al'amalu salih din ma kana mukhlasan lillah wa ma kana sawaban ay muwafiqan lima ja'a bihi rasulullah to shikenan aikin mutum ya ci Allah ya sa aikin mai zama haka wali hadisi abi huraira ta radiyallahu anhu fi sahihi muslim da kuma hadisin sayyidina abu huraira wanda yake cin sahihi muslim qala yace qala Allah ta'azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya faɗi a cin alhadisul qudusi ana aghna shuraka'i an shirki ni ne na fi wadata daga cikin waɗanda za a haɗa ni da su a cikin aiki a shuraka Allah baya son shariki shi ba yi da shariki ba a haɗa shi da shariki ai hatta a duniya walillahi masalul a'la da ka ga wani ya ja wani ya ce ka zo su zo su hada kamfani to zai da karfi ne amma duk mutumin da ya isa kawai da kanshi zai kafa zai kafa zai kafa ma'aikatar shi da sunansa in ya ga dama ya ce ansons ko ba haka suke cewa ba eh eh abin nan wa auladuhu eh akwai wani tsohon malamin wani wani mai kudi a kasar Masar a Mustafa al-Babi alhalabi asalinsa ɗan ƙasar ɗan ƙasar siriya ne amma ya koma masar za ka ga yana da maktabatu mustafa albadi wa auladi shi da yanki kawai ya jawo su suka kafa kamfani ya kafa ba wai su suka kawo fa wani abu ba a'a daga baya kawai ya dan ya sa su a ciki to kaga kaga wa auladi mu ma nan Najeriya akwai ansons ko wani ansons ga sunan da yawa faman amila li amalan Allah ta'ala ce duk wanda ya mun wani aiki amma ashraka fihi ma iya ghairi sai ya hada wani na da ni a cikin aikin to fa ana minhu bari'un ba ruwa na da wannan aikin nashi wa huwa lillazi ashraka aikin na wajen wanda ya hada ni da shi ya je ba shi lada kaga na ba karamar banna bace ranar lahira mutumin da zai tashi cikin gurlan buhuman babu da aka ce wa malbuhumu ce la shay alahu ba su da komai to ina zaka je ya baka ne shi yasa ba wahalalle kaman murai me yin abu dan ya burge jama'a in yin shi kenan aka gama in abun dariya ne ai dariya in abun aibe shi ne aka aibe shi kenan an gama an tashi lashota shi ko shedan ba abun da ya fi so kaman wannan ولحديث جندب هكذا حديث جندب بن عبد الله في الصحيحين من سمع سمع الله به من سمع أي من سمع الناس duk mutumin da ya ji yadda mutane wani abu ya yi abu don aji samma Allahu bihi to Allah shi kenan zai ji yadda shi ai aji in an ji shi kenan wa man yura'i yura'i Allahu bihi duk kuma mutumin da ya so a ga aikinsa ya nuna to Allah zai sa a ganin aka gani kuma shi kenan akwai lokacin da yayin shi zai kare a daina yayinsa daga cikin alamomin ikhlasi na mutum Allah ta'ala ya dawwama masa da aikinsa akwai malaman da in kana karanta kutubu siyar wa tarajim za ga an tuhume su da wasu abubuwa marasa kyau za ka jana cewa ana tuhumar su da kaza da kaza da kaza na wasu ɗabi'u kila marasa kyau to amma za ka yi mamaki ga yadda Allah ya dawwamar da abubuwan da suka yi na alkhairi kan yana nuna akwai ikhlasi a cikin abubuwan suke ko da suna da waccan matsala amma kuma Allah madauki suke sai halla da aikin da suka yi wani littafi suka rubuta a a wasu maƙulat ne maganganu ne suka faɗi na hikima sai ka ga Allah ya dawamar da su na wasu kuma yadda ka san an rubuta a ruwa an share shi ne ruwa kawai aka ruwa aka rubuta abubuwan da suka yi shi ke Allah ya watsar da abin ba zai dawwama ba so daga daga cin alamar ikhlasi Allah ya dawwamar da abin da kai a ci gaba da cin gajiyarsu Allah ba mu ikon yin haka wannan hadisin shi ma yana cin Bukhari da Muslim an ba'ani al-Baihaqi bi isnadihi anna aba hamzata su'ila anil ikhlasi wani malami da ake ce masa abu hamzata an tambaye shi game da me ake ce ma ikhlasi kun ga ya fara kawo abin nan aqwalul ulama'i fi ma yusamma bil ikhlas ko fi mafhumil ikhlas me ikhlas sai ya ce ma la yuhibbu an yahmadahu alayhi illa Allah aikin da bawaye shi bai son kowa ya gode mai ya yabe shi akan wannan aikin ba Allah ba shine ikhlasi kai aikin da baka son kowa ya yabe ka a zuciyarka shi Allah madaukakin sarki amma idan aka yabe ka ba kai kace a yabe ka ba kaga Allah yuhibba kayyasu qabla al-amali kenan kafin aikin ya zama lokacin da za ka yi aiki ka cire kowa a zuciyarka shi Allah ta'ala kawai za ka bari a zuciyarka shi kake son ya ga aikin kuma ya karɓi aikin kuma ya da shi kuma ya saka maka a kansa wannan tarihi ne mai kyau yana ɗaya daga cikin min ahsani ta'arifi al-ikhlas yana cikin mafi kyawun tarifofin da aka mai ikhlasi malamai sun yi batutuwa da yawa a kansu wa an sahal ibn abdullahi tustari daga malam shahal dan abdullahi tustari rahmatullahi alaihi ya ce la ya arifin riya'a illa mukhlisu ba mutumin da yake ganar ya ce mai ikhlasi ba mai ganar ya shi mai ikhlasi in kana da ikhlasi za ka gane riya in ko ba ka da ikhlasi ba za ka gane riya ba sai mutum ya ta abubuwan shi kai ba komai da ba ikhlasin a tare da shi shi yasa sai su yi aiki idan suka ji wani ya ga lokacin da suka yi aikin kawai sai su kama kuka ana ba da labari a cikin sirar al-imam Muhammad ibn Abdullah al-Munkadir Muhammad ibn Muhammad ibn al-Munkadir ɗaya daga cikin ruwat na na na al-Muwatta da kuma al-Kutub sitta wata rana aka ce aka yi yana cin kuma yana cin malaman Madina aka samu fari a garin Madina aka yi ta fita roƙon ruwa amma ba a yi ruwa ba ya ce ran nan ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wani mutum ya ash'asa aghbara ya gan shi buji-buji gashin shi duk ya ya ya ya mutsitsige ya mummurde sannan duk kura a jikinsa ba dai ala la ya'tani bi mazharihi wa jildihi bai damu da kwalliyar jikinsa ba ya ce kawai sai ya ga ya ɗaga hannu shi dai yana cin masallaci sai ga wannan mutumin ya ɗaga hannu yana ya Allah mutanen Madina annabinka sun roƙe ka ruwa ya Allah baka musu ruwa ba ya Allah ina roƙonka kafin in fita masallacin nan ya Allah kama mutanen Madina ruwa aka ce ana yana Muhammadu bin Kadir ya ce yana gefe yana kallon ikon Allah ya ce wallahi mutumin nan bai sauke hannun shi ba sai da aka fara ruwan sama shi kanshi mutumin a guje ya arta ya tafi gida kan ruwa mishi duka muhammadu kada ya bi shi ya ga gidan da ya shiga ya ga gidan da ya shiga shi kenan kashe gari sai ya dawo da ya dawo ya sallama da shi sai ya fito ya ce bawan Allah jiya ne na ga wani abu mai ban mamaki game da kai kayi kaza kayi kaza kai kaza don Allah waye kai sai ce wallahi da na san kana gani na ba zan yi ba ce wallahi da na san kana gani na ba zan yi ba mutumin ne ya kama fada muhammadu bin kadir ya ta ba shi haƙuri ya ce don Allah don Allah bayan kai ba wanda ya gani ya ce to ni dai ni kaɗai ne a masallaci ya ce don Allah ka sake ka faɗa ma wani ka ce ni ne wannan aiki shi kenan ai mutumin nan kawai sai bai ma yadda da Muhammadu bin Munkadir ba bai da tabbas in za a zo a yada shi kawai sai sai tattara ina shi ina shi da daren ya buga Muhammadu bin Munkadir kwana ɗaya kwana biyu kwana uku bai ga mutum a masallaci ba shikenan sai ya tashi sai ya tafi wannan gida ya sallama sai wata tsohuwa ta fito ya tsohuwan nan ta fito ya ce da Allah mutumin nan kaza kaza kaza sai ce na gan ku kwanaki uku da suka wuce a tsaye a bakin kofar gida ina leƙen ku tun daga ranar ne ma ban sake ganin shi ba kuma ba a san kowaye ba kaga da wani ne kamar mu nan an sai shago kai mutum ya bude shagon shi ga yan kun faye kuna hanya ga masu yan kun faye kun ko ba ku ba ku za ka wuce Kaduna ba ga wani farin gida me me kun faye kun kawai shedanu wai sun kafa wani gida wai su ne masu addu'a kun faye kun wai addu'a su ta kun faye kun ce in ba da lafiya dauki mutum a kai shi wajen su kun faye kun ba ku taba gani ba wai ku eh rayi nan bangaren dama ba zan dai faɗi sunan garin ƙauyen ba amma dai a hanyar Kaduna ne wanda ya je gani da idan shi to shi ya sani walan nifaqa illa mu'minun sannan ba mai sanin munafurci sai mutumin da ya zo mai imani sai kana da imani zaka san me ake cewa munafurci kuma haka ba kawai sai mutum ya ta abin shi sannan walal jahla illa alimun sannan babu mai sanin jahilci sai malami ba mai sanin jahili shi ba gwan shi ai shi kawai rayuwar shi yake yi shi kenan ai shi yasa ma suke da kan magana suke cewa qadis tarahal jahil in ka zauna a wajen jahili ka huta ba wannan abin da za a zo a ce maka wai ka zo wani halal haram kai ta wahala a zo kai abu a ce shirka ne kai abu a ce bid'a ne kai ba ruwanka kawai kai talle ɗaya ne shi kenan istirahal jahil jahil ya huta walal ma'siyata illa muti'un sannan ba mai sanin sabo sai mai da'a shi ne zaka ga gane cewa abu kaza amma mutumin da dama baya da'a shi kai abin shi yake yi mutanen da ake ce musu al-ibahiyyu kana kaga su ba wani abu bane kai kana girmama abin da suka yi su kuma kawai suna ganin ba wani abu suka yi ba me wani abu me wani abu an zo daurin aure an ce za a daurin aure karfe karfe karfe biyu ba su zo ba sai uku aka ce sai yanzu kuka zo da naɗin shi fa da malin malin ai mun zo akan lokaci shi bai saba dama tsara lokaci ba so da ka yanzu dan ya ƙara awa ɗaya ai kan lokaci ya zo karfe biyu aka ce a zo amma sai karfe uku ya zo ana ce masa sai yanzu ala gaba su malin ai mun zo akan lokaci da naɗi kuma da malin malin ba abin da ya dame shi ya ƙara awa ɗaya ana ta jiransa to kaga dai yin waɗannan shine so da ka mai kishiya shi ke sanin kishiya wa bi ziddiha tatabayyanu al-ashya'u eh dayan kuma yace wa ziddu yuzhiru husnahu ziddu eh to Allah ya shirye da mu Allah ya ganar da mu wallahu alamu